أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan littafi ne a cikin bakance bakance da kuma rantsarance wannan littafi ne akan bakance bakance wato abin da bawa zai bakanta cewa zai aikata kaza dan Allah ya ɗaukar wa kansa lalle sai ya aikata kaza dan Allah da kuma rantsarance بسم الله الرحمن الرحيم abin da yake wajabta daga bakanta bakanta da ake cewa lalle a cika ta kirmashi a wajen tafiya wanda ba ta tafiya a ce wannan tafiyar lalle ya yi ta a ina ne haka ke faruwa to shine za a yi bayani a wannan babu Ubaidullah ta mun hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Ibn Shahab al-Zuhri ya kafa daga ubaid Allah bin Abdullah bin Umar bin Mas'ud ya kafa daga Abdullah bin Abbas cewa Sa'ad bin Ubadata ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi hakika mahaifiyata ta yi wafati hali tana da ba akwai abin da tarakanta za ta yi ba ta biya bukatanta nan ba har Allah ya karɓi ranta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ikiri alha ka biya bakantar daga gare ta ka biya bakantar daga gare ta wato kai kai abin da kace za ta yi da wato an ce ita wannan mahaifiyar ta sa sunanta Amratu bintu Mas'ud ibn Qais tana cikin wanda ta musulunta ta yi tabba da manzo sallallahu alaihi wasallam ta rasu alhali sannan manzon Allah baya Madina ya fita yakin dubatul jajjanjali wato a watan Rabi'ul Awwal shekara ta biyar to an ce ga manzon Allah ya dawo sai je kabarinta sai yi mata sallah akan kabar dan da sai wafati shi ma dan nata Sa'adu ibn Mubarak baya nan yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki na dubatul jajjanjali to وبعد الله يتي جهاي حديثي يا كربو دغ امام مالك يا كربو دغ اسلام ابي بكر يا كرب يا شيخ الله ابي بكر يا كربو دغ امسا cewa ita ta ba shi labari daga kakarsa wato mahaifiyarta mahaifiyar ammatarsa wanda ita ce mahaifiyar shi kuma ubansa shi ya sa kakarsa ce uwar ubansa Allah ha cewa ita kanat jala nafsiha mashan ila musulun uba ta kasance ta ɗaukar wa kanta cewa za ta taka da kafa ta je masallacin kuba sai ta mutu walau ta gango amma ba ta je masallacin kuban ba yadda za ta ce sai ta yi amma sai Allah na basin ya baiwa yadda fatawa an tarshiya an cewa ta taka ta je a maimakon ta ita amma amma ta ce abubakar ta jam abdullahi ta taka ta je ba masallacin kuba ya yake amma na ji imam malik yana cewa wani ba ya yin tafiya a maimakon wani don wani ya ba cewa ya tafiya sai zama bai samu ya yi tafiyar ba to wani ba ya ce ba za a je a maimakon sa ba shi yasa imam malik kenan bai aiki da waɗannan hadisan guda biyu ba ko da yake shi na farko ba a bayyana akan menene ba in akan tafiyar ne ya zama bai aiki da shi ba amma wannan ne wanda yake mawqufi to imam malik bai aiki da shi ba Zubairu na samun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdullahi bin Abi Habibata yace na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhaɗin kullu li rajulin na ce da wani mutum kullu li rajulin na ce da wani mutum alhali sannan ina yaro karami dan wani mutum ya ce in taka je ka'aba wajibi ne a kai na ba wani abin da ya hau kansa matuƙar dai bai ce ya bakanci na bakanci in taka je ba matuƙar bai sa kalmar bakanta ba to ai ba abin da ya hau kansa sai wani mutum ya ce da ni yanzu ba na baka wannan yan ƙananan kulukutun ba sai ya jike ga wani wato kananan kulubutu da ke hannunsa yan kananan kananan ne na kulubutu da ke hannunsa in ya so kai ka ce wata kula a faɗa da nasara ya ce saboda jawabin halli istifhani ka ce in ya so kai ka ce alayya mashiyu zan yi tafiya je zuwa ɗakin Allah ya ce na ce kwarai na yadda sai na faɗi haka a sannan ina ƙarami ƙaramin shekaru sannan na daura har lokacin da hankali ya zo min sai aka ce da ni ai wajibi ne sai ka yi tafiyan nan da kace alaika mashin ila baitul lahi to haka din ya wajen sama tafiya zuwa ka'aba ko da baka sa kalmar bakanta ba ba kamar yadda kai da kake dauka ba sai na jojon sai da nan musayyadi na tambaye shi daga wannan sai ya ce da ni kwarai ko lalle ne ka taka ka je sai na taka na je din na tafi ka'aba imamu malik ya ce wannan shine tsarin da yake ake aiki da shi a wajen cewa ba dole ne sai mutum ya sa kalmar bakanta ba a cikin bakanta sannan za a ce bakanta ta hau kansa ko da bai sa kalmar bakanta ba bakanta sai ta iya hawa kansa kuma ta sha min haɗi to abin da ya zo a cikin wanda ya bakan ce ta ke ya taka da kafa ya je ka'aba fa a jaza amma kuma ya zamo ya gajiya me ke kansa wani latarin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga wata wani uzai na tallace cewa shi ya ce na fita tare da wata kakata da ta bakanci cewa za ta taka da kafa ta je ka'aba hanya nan kasance a sashen hanya sai ta gajiya sai ta aiki wani bawa nata da sayanta ya je ya tambayo mata Abdullahi Umar na fita tare da bawan nan ya je ya tambayi Abdullahi Umar da Abdullahi Umar ya ce da shi ka umarce ta ta hau inda take da iko an wato ta hau inda ba ta da iko sun malta shi sannan kuma sai tafiya wato ta hau din duk inda ta ga ta gajiya ta ci gaba da takawa amma inda ta ji ta gaji ba za ta iya takawa da kafarta ba to sai ta hau in ya so in ta huta ta ji ai yanzu ta iya saukowa ta tafiya to ya zo da mata wajibi ta sauko ta taka ko kuma ta gajiya sai ta sake hawa daba in ya zama kuma gaba ɗaya ma ta takawa da kafarta ya gagare ta to sai ta dawa daba kenan ya ya ce na ji imam malik yana cewa muna ganin cewa sai ta ba da hadaya tare da haka sai ta ba da hadaya tare da haka a wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa masa cewa sai da mun musayyari da abasa wata bin abdurrahmani sun kasance suna faɗa kamar abin da aka ruwaito daga abdan umara Ubaid la ta muna hadisi ya karbar daga Imam Malik ya karbar daga Ibn Sa'id ya hayu Ibn Sa'id ya ce na tsoro na daukar wa kaina cewa in yi tafiya dan Allah sai cewa kun iya bisa ne ni wanda ba zan iya takawa ba sai na hau har na je makka na tambaya da abu da abin labarin da wadansa daga malamai suka ce a lalle ne sai ka ba da hadaya amma da na fita daga makka na je madina na tambayi malaman madina suka umarce ni in ci sake tafiya wata mara cewa in na sami lafiya abin da yake wajibi a kaina in taka inda duk na hau a bara a ko a wannan zuwa daga inda na gajiya in ya so in tafiya sai ne tafiya kuwa na dawo na taka da kafatawa yaya yake na ji ma maliki na cewa abin da malaman mu suke aiki da shi a cikin duk wanda yake ya bakance tafiya zuwa ɗakin Allah a jaza cewa shi idan ya gajiya sai ya hau sannan ya dawo ya ya taka da kafarsa inda ya gajiya inda yake sai da ya hau ya zama zuwa shi kenan ya ya nuzunce masa idan ya zama bai da ikon tafiyar ma gaba daya to ya tafiya iyaka da ikonsa sannan ya hau sannan wajibi ne a kansa ya ba da hadayar taguwa ko saniya ko akuya illa ne jil illa ne ya zama ba abin da ya samu sai akuyar sai ya ba da akuyar an tambayi imam malik daga mutumin da yake da wani mutum ila baitin lahi ni zan dauke kai zuwa ɗakin allah zuwa ka'aba imam malik ya ce idan ya yi niyyar cewa ya dauke shi bisa wuyayensa ya zama manufarsa da haka haɗa kansa kawai da wahala ya gaji da kansa kawai to wannan ba wajibi ba ne a kansa ya tafi amsa kafafunsa ya tafi amsa kafafunsa in ya so ya ba da hadaya idan ko ba wani abin da ya nufi da suto ya je ya je hajji ya hau shi wanda ke cewa zai ɗauki wani in ya so kuma ya je da shi wanda yake sai ya ɗauke shi ya je su hajji wannan kuwa cewa ya ce ne zai dauke shi kai shi ka'aba to shi yasa daukan anan ila ya ila mai ila zan dauke kai zuwa ka'aba shi yasa anan sai a dauka ma'anar daukan sa zuwa ka'aba shine zai kai shi ma'ana zai ba shi guzuri yanda za za za za ce ba wai zai dauke shi a wuyansa ba ko ba zai dauke ba wai zai dauke shi a bayansa sai ya kai shi can ba idan shi wannan din yake shi ba za shi ba to shi ba komai a kansa ya jiya abin da yake kansa ya jiya abin da yake kansa ya haya ce an tambayi imam malik daga mutum wato shi wanda aka ce an bakanta za a ɗauke shi a kai shi ka'aba sai aka ce to a zo a tafi hajji sai ce a shi gaskiya ba za shi ba ba ba za shi ba to shi wani wanda yake ya bakanta sai ya kai shi ka'aba ba komai a kansa shi amma shi kansa lalle ne ya je ya shi a kansa wajibi ne ya je ya to to sai da maliku an tambayi malik an tambayi imamu malik anin rajuli daga mutum ya halifu da ya rantse bin zurin musammatin da bakance bakance wanda yake ya ambata kamar tafiya zuwa ɗakin Allah ko da cewa ba zai magana da dan uwansa ba ko ba zai magana da ubansa ba kaza kaza akan magana kaza ko kaza ko ba kan wani abu wanda ba shi da iko a kansa da a ce zai dora wa kansa yin haka da shekara da an san cewa ma ga ala ala na fihimin zalika rayuwarsa ba ta kai abin da ya dora wa kansa ba daga wannan kamar misali yana ɗan shekara 60 ke siya ba kankanan da shekara 60 masu zuwa shi shekara su ya je ya yi haji to kaga ɗaukar kansa abin da ake hangen da kin zai kai to aka ce da shi bakanta ɗaya daga cikin wannan ya wadatar da shi ko ko duk bakanta ɗaya a bata sai ya aikata sai imam malik ya ce ni iyaka sani na ba abin da zai isa masa daga wannan sai ko ya cika lima da ana a ranar da abin da ya dora wa kansa shi yasa iyaka rayuwarsa ne ba kan ci cewa duk shekara sai ya taka ya je maka to iyaka wato ya ba kan ta da yawa to iyaka rayuwarsa sanda shi yake da ikon takawar ya zane masa wajibi ya taka bayan nan kuma lokacin da ya gajiya ya kasa to abin da yake akwai a kansa sai ta ibada zuwa ga Allah da abin da ya sami iko na alheri ba tunda abin da ya ba kan abin ya fi karfinsa a ai za a ɗauka cewa wanda da ya ce ya biya kamar ya ba shi wannan abin da yake yara ta yi da tafiya yawwa ko abin da yake yara ta da zara tafiya a alal akali ya sa yi wajibi ne a kansa ya cika da wannan al'amar da suka ce za ta bane yadda ake wajen tafiya zuwa ka'aba wanda ba ta cewa bai sa ta da kafa ya je ka'aba domin lafiyar hadisi ya kabu daga imam malik imam malik yake mafi kyan abin da na ji daga wajen malamai a cikin mutumin da ya rantse cewa zai tafi zuwa ɗakin allah ko mace da ta rantse za ta tafi ɗakin allah ya yi kari auta nasu ko ta kari ya zama bata je ba cewa idan wanda ya rantsar a cikin su ya tafiya a umra to shi wajibi ne ya taka da kafas ba har sai ya gama sa'ayi tsakanin safa da marwa idan har ya sa'ayi tsakanin safa da marwa to ya gama cewa shi idan ya makantar wa kansa cewa ya taka da kafa ya je ya haji to sai ta tafiya har sai ya je makka ya taka da kafarsa har ya je makka sannan kuma ya ringa takawa da kafa har sai ya gama daga ibadu duka ya je mina ya je arfa ya dawo muzdalifa ya dawo mina ya dawo makka ya yi dawafin ifara baya gushewa yana mai takawa da kafarsa har sai ya dawafin ifara to bayan ya dawafin ifara dan ya hau sannan ba laifi bane kenan imam malik ya ce ba a bakanta tafiya da kafa wadda za a ce ta cewa wanda ya bakanta din sai fa idan a aikin hajji ne ko umra dan mutum ya ce kawai ya bakance ya taka daga unguwarsu zuwa masallacin juma'a garinsu to wannan ba abin da ya lizince masa da na cewa ya iya hawa ya iya tafiya akan wani abu akan wani abu ba lalle sai ya taka ba akan cewa idan hajji ko umra to wanda shi ne ya bakin ce taka da kafa sai ya zama takawa da kafar talibin ce masa abin da bai halatta daga aibakanta a cikin abin da yake saban Allah ne Ubaidullah Shamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Umayyad bin Kaisu da sauran da zai da fili cewa su biyun sun bai Imam Malik labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato hadisin nan ya zo mursali amma Buhari ya kawo shi muttasili daga hadisan Abbas alhali jinsu yana yin daɗi a nasu hadisin bisa ɗaya Jihar Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga wani mutum yana tsayu a rana. Ya ce, me ya samu wannan? Ana kaucewa daga rana a shiga inuwa amma shi ya tsaya kyam a rana. Fakadu sai wanda suke wajen suka ce, ya ba ka ji cewa shi ba zai sake magana ba, ba ku ba zai kuma shiga inuwa ba daga rana. ba kuma zai zauna ba zai ta azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umarce shi ya magana barin magana ba ibada ba ce ana yin bakanta ne a cikin abin da yake ibada eh shi yasa kuma kama a nan mu shari'ar mu ta bambanta da shari'ar zaka maryam Maryam ita an ce ta bakance shirin ya zai mata haka ko fakwai matar yinna nina bashari a hadan fagoli inni na zarfulin rahamani sauma aka ce karewar ya ce daidai ne a hajjinta domin a addinin mu ba wannan ya san yana daga inda yake za a ce shar'u man kabla na na sahatu shari'atuna shari'ar wanda suka gabata amma shari'ar mu ta zo da shafe shi ita a sannan aka ce ta bakan ta din kuma ta cika amma mu wannan ne ta baki shi ba zai magana ba manzo Allah ya ce kai ke mu da baki kai magana ka ji to wal yastazilla ya shiga inuwa ya sa jin shiga inuwa ba ibada ba ce wal yajlis ya zauna mutum ya ta tsayuwa ba ibada ba ce bai da aka shar'anta tsayuwa take farilla ka ba a sallah sallah ta farilla tsayuwa a cikin farilla ne a zuwa nan kafar a harama farilla ne ba a zuwa nan a karanta fatiha farilla ne amma ba nan ba ai mai tsayuwa ba ta ba ta zamowa farilla wani duk masaumahu ya cika azumin sa in ba azumi wannan ai abin umarni ne da shi imam malik ya ce ban ji cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da kafara ba hakika ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya cika abin da yake biyayya ce ga Allah ya bar abin da yake sabo ne ga Allah mutum yake ba zai magana da mutane ba ya saba wa Allah mutum yake ba zai shiga inuwa ba ya ciki jikinsa sun san jiki ko saba wa Allah shi Allah ya yi umarni da a kula da jiki to a wani ya ta wannan dai wanda ya dauka iyaka in ya dauka cewa ko yaushe zai yarda da su ko yaushe ya azumin ko ba da lokacin da aka hana ba to da wani lanta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ya hadin sa'idi ya karbo daga mudasu bin muhammad shi ya haya ya ji kasin yana cewa wata mace ta zo da abdullahi abbas ya ce ni na ba kan ci sauke dana ya ba da abbas ya ce ba sai kin sauke danki ba kan ki ce za ki sauke danki amma ke kafara daga rantsuwarki sai wani dattijo da yake wajen ablamin abbasin ya ce ya za a ce wannan sai an fita kafara da ya ce wa wato shi wancan hadisin shi ne aka ce sunansa wato a ba isra'ila inda yake ya zo a cikin buhari ra'ar rasulu rajulan fi shamsi kaisau wasu suka ce sunansa kaisau sahari adimar darsi wanda yake ba zai rikitar ba domin shi kadai ne a sahabbai da wasu ce sunansa kaisau wato alkunyarsa ce abu isra'ila wasu kuma suka ce a sunansa bushewu inda shi abu lani da farko yake faɗa a nisahun rawi ko ra'an rasulu ko ra'an nabiyu rajulan fi shamsi aisar fi sahari adibin lafi to ba da sun yamma birla ta yamma hadisi ya to ya a sai wani tsoho da yake zan laga bafin yake kaka za a ce wannan sai ya ba da kafara Jalan Abbasin ya ce, Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce, wanda suke zihari daga cikinku daga matayensu kafara ta sannan kuma ya sanya min alkafara na ga ra'ayta abinda ka sani daga kafara a cikinsa a cikin nan kafara ta iya hawa a cikin da'an da ya kama da rantsuwa wanda ya zahari da matarsa kamar rantsuwa ce shi yasa wannan ma kenan kamar rantsuwa ce a sai fahimta abdullahi na abbas wadda take gaba kan ce ka soke ɗanta kamar rantsuwa ce kenan ta yi tunda ba za ta soke ɗan ba sai ta fi da kafa amma wannan ba wai mahalli ne na ittifaki ba akwai da yawa wanda suka tafi akan cewa ba komai akan to ta ba masarar ba malik ce sun tafi akan cewa ba komai akan wanda ya irin wannan وحدثني عن مالك ولا ايش يا عم حديث يا كبر الامام مالك يا كبر كلمة بن عبد الملك الايلي يا كبر كاسر محمد بن ابي بكر الصديق يا كبر عائشه يا رسول صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ wanda ya bakance biyayya ga Allah sallallahu ya bi ubangiji biyayya duk wanda ya bakance aikata abin da yake biyayya ce ga Allah za su nemi su wajibi ya aikata sai yasa Allah bakance kullum sai ya istighfari kaza ya nuna su aji ya zo da wannan sun da istighfari ai biyayya ce ga Allah wanda ya bakance yin salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam kaza a kullum sai Allah ya masa wajibi ya zo da haka to amma wanda ya bakance saba wa Allah to wannan kai saba wa Allah ya haya ce ya ce ma malik yana cewa yana abin da ake nufi da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya bakance saba wa Allah to kada ya saba masa shi ne misali mutum ya bakance yawa zai tafiya zuwa sham ko zuwa nisar da kafarsa ko zuwa ramza da kafarsa ko abin da ya kama da wannan daga abin da yake ba iya ba bace ga Allah cewa in yayi magana da wani sai yayi haka ko abin da ya kama da wannan ba abin da ya waje ba a kansa a cikin wani abu daga wannan in yi magana da wannan ba za a ce sai ya tafi shan ko misiran ba ko ya kare a cikin abin da ya rantse a kansa domin ba biyayya ba ibada ga Allah a cikin wannan abu ba takawa da kafa aje misiran ba ibada ba ce ko takawa da kafa aje shan ba ba ibada ba ce ana cikawa ne ga Allah da abin da yake biyayya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa wadda take a fashiya wadda ake cewa ita ba kafara a ciki wani lafiya min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga shanin umarsa ya karbi daga mahaifinsa ya karbi daga aisha uwar mummune cewa ita ta kasance tana cewa ya fashiyar rantsuwa shi ne mutum ya ce la wallahi la wallahi wa ba la wallahi imam malik ya ce mafi cin abin da na ji a wannan cewa abin da ake kira na gauje ne shi ne mutum ya rantse bisa abu shi a iyaka ɗaukansa ya tabbatar haka abin yake sannan sai ya zama an samu abin ba haka ba to wannan shi ake kira lagauliya ne lagauliya ya fashiyar rantsuwa ya ga abu daga nesa ya ɗauka ɗari bisa ɗari wancan abu mutum ne ko wancan wani ne ya rantsu ai wallahi wancan mutum ne da aka je sai aka kara ashe ko kumburi ne ko kuma ya rantsu wallahi ai wancan wani ne shi iyaka ɗaukar sa wani ne da aka je sai aka samu a ashe ba wani bane ashe dan uwansa ne wanda suka yi kama to shi ma wannan duk lagau ne ne ne ba rantsuwa a ciki a kansa ne Allah ya ce la yubashi kullu bil lagau fi aymanikum imam malik ya ce wannan fassara ita ce mafi kyan abin da yake imam malik ya ce mutum ya kulla rantsuwa shi ne mutum ya rantse cewa ba zai sai da tufafinsa ba da dinari goma sannan ya sai da shi dinari goma da ya rantse ai wallahi wannan tufafin ba zai sai da shi goma ba sai kuma ya siyar goma to wannan ya kulla rantsuwa ka fara sai ta wajaba a kansa ko ko ya rantse wallahi sai ya duki yaransa sannan kuma ya ki dukansa wato ko sigar hinsu ko sigar tsara to da abin da ya kama da wannan wannan shine nau'i guda biyu da aka ce mai abokinsa zai fita kafara daga rantsuwarsa shi ya sa suna da mamarikawa ke cewa rantsuwa da Allah iri hudu ce sai nina ne tu kaffara ne rantsuwa biyu ana fitar musu da kaffara wai nina ne za tu kaffara ne rantsuwa biyu ko ba a fitar musu da kaffara yanzu wannan guda biyun su ne wanda ake fitar musu da kaffara ya rantsi ba zai ba amma kuma yayi shine ake kira figar jayahin su kenan wato sigar barra ke nan sigar cewa ba zai dumba wanda in ya dumba ya kubuta in yi shi ne ya yi kai akwai kuma ɗaya inda ya rantse wallahi sai ya yi a shigar da sigar jinsu amma kuma daga baya ya yi in ya yi in tafiya ce sai ya fita kabara imam malik ya ce amma da ya rantse duka abu alhali ya san shi saban Allah yake a kai kamar ya rantse ai wallahi wani bai ba shi kudin nan ba ya san ko wani ya ba shi kudin ya rantse ne kawai don ya shi kudin nan ko ya rantse masa karya ya san ko shi karya ne don ya yadda da wani da haka ko dai ne hanzari da aka yi zuwa wanda ake zuwa yi hanzari gare shi ko dai ne wata dukiya da rantsuwar to wannan ya fi girma daga a ce za a fita kafara da wannan da wancan lagau da ninin su ne a damina lillatani la su kafara ne rantsuwa guda biyu da aka ce ba sai an fita musu da kafara ba ita wannan ta karshen ita ake kira gamo gamo ita ce wadda aka ce abin da yasa ake kiranta ga musu ko dai saboda tana ilmi yadda ma'abocinta a cikin zunubi babba ko ko saboda tana ilmi yadda mai yinta a cikin wuta eh, tana ilmi yadda ma'abocinta a- a cikin wuta to eh, wato su a wajen malikawa suka ce ai ba kafara a wannan shafi'awa sun suka ce a ai wannan ma ita ta cancanta ai kafarar a ciki eh littafi kafaratul gamusi aula maru inda mai asiyatul usuli ke fada shawla da gudu ke fada asiyatul usuli su sun yi amfani da mafuni na muwafaka a nan amma wanda yake hashi eh, ma- wanda yake hashi ko su ma da gawa sun ce a ai ita wannan ta wuce karfin a ce a yi mata kafara sai dai bawa ita tuba ga Allah abin da kafara ba ta wajaba a cikin su daga rantsuwa wani lati amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasiru ya karbo daga abdullahi bin umara cewa abdullahi bin umara ya kasance yana cewa wasan da yake ya rantsi da allah sannan daga baya ce insha allahu sannan bai aikata abin da ya rantsi ba a kansa to wannan ba za a ce ya yi kare ba ya ce wallahi tallahi in ka je zai ba ka dubu amma sai kuma ce in Allah ya so matukar dai ya sada bai bai rabe tsakanin su ba Eh, in ya zamo a mazauni ɗaya ne, kuma ya zamo ya faɗa da bakinsa kuma ya zamo ya yi niyya haka faɗin insha Allah tun kafin ma ya ce insha Allah ba a'a ya yi fargar abin da ake cewa to wannan sannan ne za ta amfani shi Eh, imam malik ya ce mafi kyan abin da na ji a cikin togaciya a rantsuwa cewa mai togaciya yana da dama ya kawo togaciya a maganarsa matuƙar bai yanke maganarsa ba amma in har ya kai ƙarshe sai da aka jima kuma sannan ya kawo togaciyar to wannan ba za ta amfane shi ba da abin da yake ya zo daga wannan a jere ya zamo sashin sanabin sashin kafin a ce ya yi shiru idan har yi shirin ya yanke maganarsa sannan daga baya dawo ya ce wai zai kawo togaciya wannan togaciyar ba za ta amfane shi ba ba za ta amfane shi ba yaya ce imam malik ya ce a cikin mutum da ya ce wai shi ya kafirta da Allah in ya aikata kaza ai in ya yi kaza to shi kafiri ne ko ya tarar da wani da Allah sannan kuma ya zo ya kai ya aikata wannan abu in ya dawo da masu tsohonci da suka rabu to kafiri ne shi ko mushriki ne shi a ƙarshe kuma sai ga shi ya dawo da ita ai ba wata kafara a kansa kuma ba za a ce ya kafirta ba ba ko mushrikin ba ne sai idan zuciyarsa ya kulle shirkar ko kafircin amma wannan abin da ya yi babban laifi wannan abin da ya yi babban zunubi sai abin da yake kansa ita neman gafara ita istighfari kada ya sake aikata wani abu irin wannan wannan aiki nasa ya yi muni kwarai ya yi muni kwarai amma dai ba za a ce kafirin ba ne abin da kafara ke waje ba a ciki daga rantsarantsi wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga salim da abi salihin ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga abi huraira cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya rantse rantsuwa ya ga watanta abu a shi ya fi daga gare ta to ya kafara daga rantsuwar tasa ya aikata abin da yake shi ya fi alheri kamar ya rantse wallahi ba zai ci da wani ba sai ga kuma wani yana galabai ya abin da ya face ya ci da wani to sai a ci da wani in ya so ya fita kafara ya haya ce na ce imam malik yana cewa wanda ya ce ya yi bakanta bakanta ta haushi amma bai ambaci wani abu ba cewa kafarar rantsuwa ce take kansa imam malik ya ce amma karfafawa shi ne mutum ya rantse a ga abu daya a maimaice yake maimaita rantsuwa a ciki rantsuwa bayan wata rantsuwa kamar ya ce wallahi ba zai rage daga kaza ko kaza ba ya maimaita ya rufe da wannan a maimaice kamar sau uku ko fiye da sau uku ya imam malik ya ce kafara wannan kafara ɗaya ce don ya aikata don ya rage da kafara ɗaya kawai zai bayar kamar kafarar rantsuwa idan mutum ya rantse ga misali fakala ya ce wallahi la akulu haza dama wallahi ba zai ci wannan abincin ba ba zai sa wannan safin ba ba kuma zai shiga gidan nan ba shi ya zamo ya yi ne a rantsuwa ɗaya rantsuwa ɗaya ai wallahi ba zai sa tufafin nan ba ba kuma zai ci abincin nan ba ba kuma zai shiga gidan nan ba to sai ya sa tufafin ya ci abincin ya shiga gidan sai a ce ya ba da kafara ɗaya wannan kamar mutum ya ce a ga matarsa ne ke sakakkiya ce in ne sa miki wannan tufafin ne miki izini ki zuwa masallaci ya kawo wannan a jere wani na bin wani a magana daya idan ya karya cikin abu ɗaya daga wannan a ba saki ɗaya ne ya waje ba a kansa ba wani kari a kansa a cikin abin da ya aikata bayan nan idan ya fata da ita to saki ɗaya ya afko a kansa an idan ya mata izini bayan nan zuwa masallaci ba za a ce wani saki ba kuma to ba za a ce wani sakin ba ya hau kansa inna man yanzu za ta yanzu wani karin a cikin wannan kari ɗaya ne ta da malikun imam malik ya ce lamarin da malaman mu ke aiki da shi a cikin mace ce ba kanta cewa mace tana da damar ce ba ta ta ko da ba da izinin mijinta ba a wannan na waje ba a kanta kuma za a ce ya tabbata idan ya zamo abu ne wanda ta lamunta a jikinta ya zama kuma wannan ba zai toshe mijinta ba idan wannan ya zama zai cuci mijinta to yana da damar ya hane ta ya hana ta daga gare shi to sai ya zama kenan in ya hana ta dole ta hannu amma kuma abin nan ana binta har ta biya daga baya har ta rama shi daga baya to alhamdulillah sai kwanan nan shi ya so ya ƙara sarragowar to a kitabun ha ga adadin haka haka a ake mafi zama a ɗauka kan fara daya